عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الشيخ الدلالة على هذا المعتدل وتاتي من الرجلات إلى الزفر هذا الذكر بالنسبة أوعى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلوا بالصلاة هذا منا نمرة في سورة مائدة aikata abin da ya na ayyana talatin da ayyata arba'in din wani ala da ba da wata ya yi wa rasu lalini kan da zini tsari wani kakuri من الذين قالوا آمنا بالأفواه ولم يؤمنوا من الذين قالوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين آخرين لم يأتوا يعرفون الكلمة من بعد مواضيع يقولون إن يوتيكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يذكر قلوبهم لهم في الدنيا خزي yanzu ana magana ne da mutanen nan wanda suka kasance yahudawa yahudawa da suka dawo garin waje da suka zauna wanda da suke cewa sun dawo garin ne imanin islamin salama hijira in yanzu za su yi imani da shi cewa wa kano min kafiyar zafi kuna da zafi na kafaru salma ja'u ma a rafu kafaru biyu za su kasance suna cewa lallai wannan garin mai jibilin nan wannan ne garin hijira a zabi kai sun zamu wannan dalili ne sa su zo wannan garin suka zo zauna irin bani kuraiza irin autu da kazarar irin banu kaimuka irin banu nazir irin mutanen kaibara irin hawasin da sauran kabilu daban-daban na yahudawa shi ne abin da ya kawo su wannan garin suka zauna kullum muna kuɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama fiye ko da banda yake kiran sauran annabawa da manzanni cewa ni da kiran sa da irin wannan sura yake kiran sa cewa ya ayyuha rasul sallallahu alaihi wasallam amma sauran annabawa abin da yake sai musu bijalal kadri kulli min tare da tare da cewa kowane manzo kowane annabi yana da daraja amma da mun kira kiran da sunan sa kai da zaka ga Qur'ani yana cewa ya Adam zaka ga cikin Qur'ani Allah bai yana cewa ya Nuhu zaka ji ya Ibrahim zaka ji ya Yahya zaka ji ya Musa zaka ji ya Isa zaka ji ya kowa ne Allah bai kira kiran da sunan sa amma ba ma Qur'ani bai tace ya Muhammad ko ya Ahmad a yanke ana bakiti bai taɓa cewa ya muhammadu ko ya ahmadu a ƙurani ba wanda yake ce masa irin wannan aya ne yake kiransa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar nabiyu ya ayyuhar mudassiru ya ayyuhar muzammilu haka Allah bin yake gaya masa Allah bin yake ya zaɓi haka ne aliman lana domin yi sanar da cewa ya ɗan kira na salama ba ya take kiran sauran mutane ba na amsa ma wa inji lura ba ka ja gida da sunan sakin qur'ani kamar wurare guda hudu domin a san shi cewa ba kana muhammadu da ba a jimin zalikum walakin rasulullah ya ce mutum muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muhammadu illa rasulun ga kalmin gafin rusul ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa al-haqqu min rabbih a yin wannan wurare Allah ta baraka ta ya kira suna da sallallahu alaihi wasallam da sunan sa kai tsaye kamar yadda kullum wasu suke ba da labarin cewa idan zuwa tsarin da baki dai sunan sa bai zo ba to nan ma sai mun da suke da ba su wannan misalin kan na su ne gona wani Allah ta baraka ta ya cikin zuwan sa dai ya saka suna da alƙumin da kowa ya sani in abu mai tsada ne ba a samun sa da yawa Alaihi sallam mutum ne mai tsada saboda ka sunan sa ya zo da Qur'ani sunan sauran annabawa ya maimaitu da yawa cikin Qur'ani tsarin irin annabi Musa za ka samu Musa Musa cikin Qur'ani inda Usman da mai kamar za ka samu sunan ya maimaitu su ɗari da talatin shida amma sunan da talatin sallama mai Qur'ani kuma ga sunan da nazar da yau a ya ka abin yanzu in abu mai tsada ne shi bi shi bi kuma mai kaɗa a cikin al'umma ko a wajen mutane ko a wajen kowa misali kana neman abu mai tsada su zama haka da ake samu kasin su lafi su daban shi ne shugaban annaba shi ne shugaban manzanni Allah kan gisi zai kira shi wanda ke ci masa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo ya ayyuhar rasulu Allah ta yi wanda ala ya kai wannan babban manzo la yuzinka allazina sa'iru min dukuri allazina sa'iru min dukuri la yuzinka wayannan mutanen da suke sauyi cikin aikata kafirci ayyuka ulati suna zaune su aiki a cikin gaggawa a yi tsoro da ku izawata lokacin daga suna bayyana kawunci don suka samu fursa layu sun ga yara suna kada su fata ba ne kada rinka ya bai da Allah ta ba shi na suka ala sai ne idan ya kunu idan ya kunu ya zalace ta gaba ko ilimin ya zalace cewa da Allah ta ba shi na suka ilimin ya zalace ta gaba kada su na kan rinka ya bai kar ka nemi ba sa wa kanka rai domin sun imani da wannan alƙur'ani da ka kawo su kan su fata ma ne Allah zai sa ni mai duk da wannan ke sauri cikin aikata kafirci min allazina kafaru daga cikin mutanen ke cewa amanna bi afwahi cewa su yi imani amma da ba ku da suke faɗa ai bi alsinati cewa suke su imani ya kono da bi alsinati ma ne su yi kulubi dama su ne na mutanen su ne da suke faɗin abubuwa da ana san su amma ba abin da ke cikin zukatansu ba walan tumin kulu zukatansu ba su yi bani waɗannan su ne munafiku su ko mutane munafikai kamar da muka karanta muke ci gaba da karantawa alqur'ani bai fara magana su nasu a suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala da yake alif lam mim zalika kitabun la rayba fihi yace hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أشهد أن الآية guda hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta wa dukkan sifofin mu'mine gabaki daya da farko ne ya tabbata da mutaqi al-muttaquna ɗalibai sun tabbatar da cewa wannan sifa ne ta sai na Abubakar radiyallahu anhu a cikin suratul Abi Bakari kamar da su alaƙa suke cewa ولقد أتمنى سورة الليل القرآن يأتي وتتنبول وتتنبول أتكبه وتتنبول أتكى الذي سلكها الكبرى وتتنبول أتكى ثم نعم الذي يتي ماله يتزكى سوى wanda yake mai tsoron Allah shi kan babu abin da ya tashi da wannan wutar. Ba zai na maka zuwa kan ibadi ba da alziya. Zai na maka shi ne kowa tsoron Allah bayan annabawa ya gaba da sifar da adam shi ne hujjar da mutane Allah zai ne yi da gaibi kuma a yayin sarki su tabbatar da cewa shi ne sifar sai da na umaru ya yi wa nabi wa zuka Allah wani ta baka da mu'mini kan da yake musulunci wata aya to sifa ta biyu ke nan san mu'mini ga mutakuna ga kuma mu'minu da kuma mu'minu da gaibi wai yi mun salata shi kuma sifa ne wanda yana Usman bin Affan sai da Usman bin Affan shi ne wanda ya kasance yana yin shafa'i da yiri da Al-Qur'ani wasu kan taraka ne kawai kana tare da karan nan Allah ban yi bai bai shi cewa wanda suke yin sallah da dare da rana Allah ba gidi ya karɓi ayyukansu sifa ta karshe ita ce a yuyin da ne mai yiwu da za ta ba da zama mai dubura wanda suka kasance mai dubura kuma sifa ta ce ta ali karar Allah wanda shi ne wanda ya je gonan bai gude daga safi har yamma ko har dare yana aiki da bai gude ya tashi ba shi sakamako sai ba shi jina mai guda ko sai zo sai ba da ɗaya da rana ya ba da ɗaya da dare ya ba da ɗaya a koyi ya ba da ɗaya a bayyane Allah ba shi ne suka daya ya mafi zuwa Allah ne ko da malam billahi wa ta'ala sirra wa alaniya sai kasance dukkan mu'minai wannan sifofin duka ya kare ne na tsakanin mutum guda hudu nan in kai mutum kuna ne ga shugaban masu tsoron Allah in kai mumin ne ga shugaban mu'minai in kai cikin mulki wannan salatu ne ga shugaban masu sallah in kana cikin waɗanda suke yin duk wani ne to ba da zama kuma daga shugaban ku wala ne ka zaku da bin rabbi gaba ki dai su suna kan shirya ne da ubangijin su kuma su ne muflihuna su ne wanda labangiji ya sa suka kasance su zama babban rabbi to duk maganan mumini ya kare a nan in za a yi magana da munafukai sai aka yi ina da zai da kabaru tsawon alaihim an zartu an zartu an zartu la yu'minu ko aka faɗi ayoyin nan guda biyu duk maganan nan da kafirai ayoyi guda biyu ne kawai aka maganan kafirai na da zai kafa rusu da wafin ale an san da hannun tuzu da mulari ka sama za mu ala mulki ma da sai ma da sai da isha ba don azabul azim shike na maganan kafirai sun kare ko ta kare a nan haka zama ayoyi guda biyu nan da za a sanar maganan matakai zai da samu ayoyi guda goma sha uku domin su su da kowa ba mutane wahala mutum ne da kana sallah da shi a masallaci mutum ne da wani lokaci za mu jaki ma zai ce ku zo mu je ko da kin yadda zai gudu in an je gudu za a ɗauko kamar mutum ɗari uku su gudu irin za su kan mutum cikin wannan in kuma wasu sai wani ya samu matsala misali ko su yi hada Allah wani zai ya kiyaye kenan da da za a yi wannan abu ba zai tuwa da sun da abu da su tafi kenan to wannan su suka fi kowa ba su suka fi kowa ba wa sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a karatu shekaran jiya cewa bayan ya riga ta zaman garin maka an yi zaman shekara sha uku ana wasbir wasbir wa masu ruka illa billah yi hakuri yi hakuri zaman garin maka na hakuri ne ya ga garin madina ka ana tsammanin a yi tsawar kamfani a zauna ita duniya ta ba babu hutu ba a rasa za ka huta sai ran da ka sami na shan wani gidin ka wani haɓar ka Allah yi haɓar lawar ka duk mutumin da yake zai gamu da Allah to shi kenan zai gamu da Allah ne a irin yadda yake so to shi kenan wannan magana malakai kenan su ne ya su fata tsalin tsala wahala a kan garin madina saboda haka su ne waɗanda suke cewa aman na ne a kowane yi a fara na tumi kulu da ba kira sun ce sun imani a kai na tumi kulu aman na bin lahi bilin lahi wa ba mu bin mubili to daga nan magana su dai an ayu guda goma sha uku domin su suka fi kowa ba a wahala to wannan maganar su muka dawo muna karanta shi za muka yi kamar maratan farkon karatu wannan su ne munafukai ومن الذين هاجوا هذا هذا متعلم وسكتس يهوداوا كما قول الكندري سنة سنة سنة سنة kare da yinda malaman su yahudawa suka kirkira abaru abar ko ruba duk malamin su ne na yahudawa suna zuwa su ci abinda suka kirkira sai su ci auren su in sun je sun ji kuma ba wai suna yin ta ba a kolin bane ko da kolin a'a kawai su je wani domin su ci da ya yi sallallahu alaihi wasallam amma kuma da kuma mutum sun yi abin da kake faɗi ya rasu da za su sai su yi a wasu mutanen su ka ka ji ka ji ba abin da suke faɗi yahudawa ga abin da suke faɗi kai ba ga abin da kake faɗi su wannan mutane kamar dai ya gabata da suka faɗi mutanen kai ba da ne mutanen kai ba da a cikin su suna da manyan manyan mutane a littafin a rubuta akwai rabin to sai manyan mutane suka yi zina mutina ne mutum biyu idan mutane suna kuma mutuni ne da masu za a masa da jini za a tsebe shi har mutuwa to shi ke nan sai suka ce yanzu abin da za a yi alisa za a yi sulhu da ya gari madina ya yi sulhu da bani kureza shi wata mutanen da suke zaune da shi din su bani kureza suna da sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam suna biyan jizya ba za su yi addinin da babare addinin su ba fari a zama lafiya suna da sulhu da shi amma kaiba wannan yahudawa su ba su da sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce yanzu abin da za a yi su aiki waɗannan wanda suke shi da annabi na su je su tambaye shi ya suka aiko kurai da bayan kurai nan ɗaya daga cikin wannan kabilu kamar kabilu hudu ko biyar da suke zaune a garin madina dama banu kai mukama suna suma auzu suna nan suma nazar suna nan suma banu nadir suna nan suma hawadin suna nan dukkan wannan kabilu ne ne gudawa mabambanta a zuwa garin madina amma wannan kabilan tana cikin kabilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya su sai suka zo su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wai menene hukuncin idan mutum musulmi ne ya yi zina wani zuwa sun da mai gaya musu ya ce hukunci da yake cikin zafin ku na ce da yake cikin zafin ba da ne za a mutu ban zan to da gaya musu nan suka ce ga duka ba ku kuka da aljanna ku wasu Allah kuma ji shi yake ba mu labari a nan ya har ku na kalma bi ba ni wasi ayar kalma a cikin taurati abin da yake cikin taurati ayar rajimi kamar ayar da ta kasance ta rajamu da kuma sifar da Allah sallallahu alaihi wasallam bi ba da wasi a inda aka ajiye inda aka ajiye yin sai su suke da canza ayyuban kiluna ya ƙulu da suka kasance suna cewa waɗanda suka aika ɗin ilboki tun haka haka kuma idan ya ba ku wannan hukunci a yanzu da rasu cewa mutum na wata bulala ne kawai in ya ba ku wannan fatawar kun afta ku biyi muhammadu da ku zo in ya ba ku fatawa da wannan ku garba ko fagwalo ku garbe shi wa ilan ku ta ku in ya ba ku wannan ko kuma afta ku biyi ilahi fata in ya ba ku fatawa wanda ta saba wannan kan ku garba an shagwalo ومن يريد الله فتنته ومن الله سبحانه وتعالى يجد زي ما تدري فلم تملك له من الله شيئا فهو الذي تنكر ايمان وجهه يكون زياده على الشريعه خير جدنا اولئك المذكورون واولئك الموصوفون الذين لم يرد الله ان يطهرهم والله من يدي بينهم يشيء ان يذاك قلوبهم تبعثوا من الكفر كافرين ولا كان له لكان ان شاء الله من يدي يا جماعه اين ابي يكون بيجنا ما بين shi Allah ina ma an wuri zara shi ana yau da rukun da rukun bai yi rukun wannan ba ne da wuri duniya ta biyu za su kasance suna da jin kunya a nan duniya zulun da wulakan cikin bariya da wajen kunyatarwa wale ziriyarci da kuma ba da ziriya wale un azabun azimun il'adari azabun azimun azaba da girma za su faɗa gare su in sun je rayuwa wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan da suke aikatawa su munafukai suna kaiwa suna tare da yahuda a irin waɗannan rubuce rubuce da aka maka sanin sura da sura aka ce masa to ka ga mana ya bar mutane da ne kace a littafin mu ne ke ka fada da mutane da ne lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira na garin Madina ya samu wani kurai da ya so da su kamar fada da su sai da kasance ba sa mai tarar da ya ali sai suna kai kawo suna zuwa gure shi tsakanin da tsakanin su akwai zama lafiya wa bainahu wa bainahu khaybar kuma haramun amma tsakanin da tsakanin yahudawa kai ba kuma akwai fada wata ba annahu zanamin musulani sharif sharifani shi ke nan sai suka yi tunaka ko su mutanen guda biyu ma su ke ma sai suka yi tunaka sai suka ce ba za a tambayi malamin su ya za a yi malamin suka ce abinda za a musu kawai bizangilani ya su sauri a musu bulala dari dari sannan kuma wasu yudani bin fari sannan a nemi bakacin kuda kuma shafa musu a fiska wannan shi ne abin da za a yi sana aure su kan jaji kuma a nan aure su to shi ke nan sun ba aiko wani kore su sun zama na tsari sallama kuma faga abin da yake cikin littafin mu hakan yake a cikin littafin ga kai ma littafin ne a wannan magana tsariya ce ba haka yake cikin littafin ku kuma littafin naku ba haka yake ba abin da yake cikin littafin naku shi ne kawai waɗannan a musu rajan mu haka yake a cikin tsaura ai sai suka ce a a mu ba haka malamin mu suka gaya mana duk suna ne suna wasu ma yakan da dalilu ya gaya masa abin da ke cikin zafi na su amma abin da za a yi a nemo wani malami daga cikin malamin su na yin yin suriya wani babban malamin da cikin malamin nasu ya ka kira shi da nan suna ne suna magana ce ce kai zan tambaye ka tsakaninka da Allah ya bar wuta a cikin littafin da an samu mutum mutuni ko mutum shi ne zira to da ya buɗe na karantawa sai ya zo guri na ka tare da mu sai danne da masa a gefe na kasar lamin sulami lafi islami shi ne babban malamin da wanda ya san islami suna tambayoyi fiye da dubu da wani abu bayan gama tambayoyi a islami suna an zama kawai daga musulunci to sai kasance duk wanda suke fiye da shi ma wanda suke da Allah ne suka yi musulunci su ne wanda Allah kake yake cewa yujin kifle ni bai rahama ce Allah kake zai ba su lada guda aiki kifle ni ma na ajirai ga shi ne aiki da saura sun gama lafiya yau kuma sun zo suka kai alƙur'ani shi ma suna aiki da shi da ya ce daga hannun nan ka ya daga hannun nan ka ai rage mu za a yi shi kenan abin da bai musu daɗi ba domin ba haka suke so ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai wannan shine abin da alqur'ani ya faɗa cewa kuna canza kalma ba da kullu kalma min ba'd al-mawadi Allah ban ya riga an ji kalma ga abin da za a yi ko kuna canza ba sai kasance sun ji kunna ba su ji daɗin abin nan da ya faru ba wannan ya faru ne da rasu zai fi na bai dawo garin madina a cikin shekarun da yi na hijira lokacin wannan aya ta zuwa na
سماعون للكذب عتالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين na lokacin da ya kula da sallar da yake kamar da yake ina roƙonka ka ga yin tsakanin da Allah Allah ubangiji nan da ya da ya keta muku kogin nan suka fita lafiya lafiya sannan ya tsayar da ku tsakanin ku da fir'auna fir'auna ya rike kuma ku murje ba kin a cikin littafin ku kamar akwai ayan da ta kasance ta rage mu ne ya ce to bari dai mu duba mu gani shi zuriyar da kamar zai yi zai kauce sai ya ga sai ko a kan zo ga babban dan har da ka da da ba kaya sai ba ka da da ba su hadda littafin nasu ga baki kuma da ran mu sawa da bi masu zumin da billahi yana karanta wanda ya zo gurin da tsallake sai shi a blank plan yau da aka daga hannuka inda hannuka ne ke a gama da ayan daga shan salatu da zama kuma ci waɗannan mutane wanda suke yi nan nan a kawo su bakin masallaci a musu da jini kamar yadda shi zai wani ruwaito ana da ta'udi duk nan cewa wannan yana cikin hadisai wanda ake ce musu a hadisu a hali hadisu a hali shine wani mutum da ya ruwaito a hadisi kuma za a yi aikin shi domin shi mutumin suna da suka yana cikin hadisin ne da yawan yake yanzu suna hali Allah wa ala na ayyukan da wasu ke cewa Allah da bana kawata ala ya ce yin da kuma da ma kuma yi kan yake a kara kuma da su inda ya kuma ba kun bai da kuma a wari tsamu ko in tori tsamu ba ne yin duro ka shi'a ina kun in zan yin duro ka shi'a ha kun bai da kuma bai da kirkin ina ba a yi kuma kusi Allah wa ta'ala ya ce kun su wannan mutane da kuma kula da kai suna sauraron kare da yi ne daga cikin aikin da suke yi ma a kano da su suna cin abin da ake jima da su ba daga lalaci ko ba domin balaga suna ce wannan ko a kawo kuɗi na shiwa ko a kawo kuɗi a cikin hukunci gaci duk suna ce masa su a kawo ma kuɗi domin a yi wani abu cikin hukunci in ka karbi kuɗin su na su ko a ce masa rashiwa kai tsaye ko kuma lokaci ma ana ce masa ko da riba ne kamar wasu malamin sun ce su fasa rayu da dai wani abin da bai kamata a ci ba suna yin wannan suna cin wannan in ya muka idan suka zo naka litafo bai da hudu muka yi hukunci a tsakanin su kafin bai da mu in ga gara ma ya rasu lalla ka musu hukunci a wani tsarin kun ga gara ma ko kawai kai gaba da su haka tasiru masu kun bi tsauli wa alikun mai da shi wannan zaɓi din ayin nan ta yi suka zara suke zuwa ga kuma yau cewa a yi hujja da ganin siya da sunanla shi kuma na wani ta biyu suka din mun karanta muna maimaita cewa a kan qur'ani ana samun wasu ayoyi ko surori wanda suke da nafi da wasu din kamar da muka faɗa a farkon karatu muna yawan maimaita mun samu ayoyi wannan cewa qur'ani yana da surori ɗari ɗaya da goma sha hudu akwai surori guda ashirin da biyar wanda a cikinsu ana samun abin da ake cewa na su walwasu surori ashirin da biyar akwai surori guda arba'in wanda a cikin su ana samun mansur ne kadai akwai surori guda shida a cikin su ana samun nasir ne kadai akwai surori guda arba'in da uku a cikin su babu nasir wala mansur to in ka ɗauki surori na kadai ga ashirin da biyar da arba'in da shida da arba'in da uku zai baka ɗari ɗaya da goma sha hudu a cikin alƙur'ani saboda haka in mun zafi da wannan ayar tana gaya mana nufin aya to mun san yana cikin kashi na farkon nan ne dama su an ya kasu shi gure ko ne na su wal masu ko masu ko na su ko kuma la masu la na su da wala masu kashi hudu ne babu na biyar Allah ban yi wani lokaci ana tun da hukunci ma na takhmina ya ci da wani lokaci ya lati da khairin min a ƙwarukiya min Allah ban yi zai faɗi cewa wannan aya din an nuska ta an yi nuskanta da arziki zuwa yi hukunci a gaba a tsakaninsu yana wata ba mutum ya hukunci a tsakaninsu ko da sun kawo kotun a gaba wajen mu ne in ji kamar yadda imam shafi ɗaya daga cikin maganganun su guda biyu wanda ya fi ɗaukaka ko kuma ya fi karɓuwa cewa koda sun zo suna tsara ne ga su tsakanin su ga musulmi ga koda ba musulmi sun zo shi wancan ne musulmi ne ya ba musulmi a musu hukunci ya su lalla wa in tori an ku idan ka kawai kai gaba da su wani yin zo lokaci an ba ku wani abin da zai cutar da kai ina kuma da mai rauni kai hujja tsakanin su a kuma bai rauni da kisti kai hujja tsakanin su bai adalci da adalci dan salatu da dama shi kullum hukuncin da yake hukunci ne mai adalci إن الله يحب المفسدين الله تبارك وتعالى yana son mutanen da suka zance al'adili na hukumi ayyusiyo wanda suke adalci a cikin hukuncin su na kai mu hakkin mu mata وكيف يهزمون قوان عندهم الدولة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نعم الله تبارك وتعالى ولا سوى وكيف يحكم لك وعندهم التوراة فيها حكم الله ويتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إذا أعلم أنك تقول تفرقك وأن سوى وي abin sallallahu alaihi wasallam an ce masa ya yi munafikai ya yi kafirai wata ran da abin sallallahu masa ya rasulullahi mun ga kana daukar zubi da sai kana yaki kafirai ba mu taɓa ganin ka da zubi zaka da yaki munafikai ba sai sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kuna so a ce Muhammadu ya fara yaki mutane da yake sallah da su ne ai ba da yaki munafikai ba sai dai kawai maganar tsare ne abin sallallahu alaihi wasallam ka ga musu maganganu wa kullum wa kullum fi anfusihim khawalan baliga wata rana da tula da tula mai haukan dubari ya ce wani tashi wani wada kuke kai ma tashi wani wada kuke ya duka kun yadda su a cikin a cikin zamani duka karshe ya gaya wa zai fatulu zai fatulu lemani yawansu da sunayensu da lambobinsu dukkan su duk wanda mutan nan na garin madina wadda suna da yawa su ma da su ce sun fi ɗari uku da wani abu sun ce sun wuce wannan Islamin suna ya gaya wa kuma yanzu ne imanin sunansu da gabonu su gaba gida. Irin wannan kunyar zaman yana yi, ko lokacin sun yana mara da yadda ce wani tashi, wani ba za ku ke ya tashi tsaya, wani ba tashi, wani ba ya tashi tsaya. Ai, nan kam kafure musu gansu ba ko? To shi ne ya gaya musu kaular fariga, magana, wanda su kai matuka, ko kuma ya kaurara musu zance ne. Amma ba za ka ɗauki takobi kana yakin su ba, kana yakan su ba, domin su kana tare da su. shi za su kula da mai bayani da za a gane su ayatul munafiqin salat idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana a wani hadisi wa idza kasaba fajara cewa a wani guri an ce alamomin munafiki guda uku ne a wani guri an ce guda uku ne idza hadatha kadhaba daga cikin alamomin sa idan ya bada labari zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari zai saba wani za su mina khara idan aka amince da shi kuma zai harinci a wani guri da ake guda wani ne wai za a sama fajara idan kai da yana shi zai fadarci ko wai za a hada gajara ko dole wayoyin sun zo to wannan shi ne ake kira da wala yana daga cikin alamarsa daga ka zo ka zo da shi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan zai yi ko duk suna alkawari alkawari a saba ko kuma a bashi amana da ya harinci ko ya bani labari labari ya kasance karya ne ko kuma a yi jariya da shi ga ya fajin su wannan duk alamu ne daga cikin alamun munafukai kuma su ne wanda abin da za su sallar in ya fito zai zauna min bari kuma da suke zama inna da rasulullah wallahi kai ba sun Allah ai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yake yi magana yace ya kuka ji wani masa idan Abdullahi ibn Salul ya yi bari idan su gaban annabawa zai abin da lafiya da kira ne shugaban annabawa ya ƙwami ba ne da lafiya da basira iya fito ne masu ya kuka jiya kuma ne na faɗa masa ne kawai da baki ba an zuciya na wani amma ya ji daɗi da wannan shi ne alamai na mulakai an zana zuwa garin madina babu ilimin sanarwa da zuciya da tunani mutumi ne da kake sallah da shi kake tafiya yaki da shi wani lokaci in azumi ma ya za ku yi ayyuka da za ku har yaki za ku yi da shi amma kuma ayyukan da suke aikatawa ba shi wannan su ne munafukai kullum suna da ana zama har a zamanin yara har a zamanin jajjan har a zamanin yanzu idan kana zaune da mutum a masallaci ai baka tsammanin wani siyara baka tsammanin wani abu mummuna amma haka Allah abin gizi abu Allah abin gizi ya tsare mu aya ta cigaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga masa cewa yayi hukunci a tsakanin su cewa wa yusuri an wa yuzuru shi'a kai da fadi ba wa kai mun haƙi mu lafa wa inda mun tsara ya kula wai sai ya ne ma za su kawo su hukunci su kawo ka musu hukunci ya rasulullah sai kai ne za ka musu hukunci wa inda mun tsara ba a wajen su ta ba tsara ba ya kula ya ji da hukuncin Allah ya rauni wanda akwai yanzu a ciki an yi kamata su rubu wurinka sai za ka musu hukunci ba su ne zaman laura kwada kan wasu hukunci ma yanzu biyu yadda ba ya kuma yanzu na abubuwan da suka ba mu zai zama hukunci ba su ba su zai da cewa akwai yanzu a cikin littafin su ba in ba da zai kawo hukunci nan da kansu amma ku da aika bil mu'minina wayannan mutane almasufu ne da zalika ko kuma almasuruna waɗanda aka abada san su kasance mu'minai ba na
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
نعم أنا أعرف على من سوى إن أظلم التوريد التي أخذ الولود يقول بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأنبار بمصرف من كتاب الله قالوا عليه شهداء لا تنسوا الناس واخشوني ألا تسألوا بآياتي سبعا قليلا ومن يقول بما أنزل الله أولئك هم الظالمون وما أولئك بالمؤمنين سوى أن متعني وسكنت سيهم إليه ai abin da ake nufi da musulun ce mu ne ba shi shi ne daga Allah ne wani ya yi lawa ko wani motar ga wani yin da ta da kowa da yanzu shi da shi ne daga Allah take kullum a cikin suna ba da misali shi manzo Allah mai gizi ya aiko shi zai shi da mutane abin da yake cewa a yana cewa Allah mai gizi ya aiko ni ni ke shirye da ku ne amma shirye da na hannu Allah ne كنت هاديا وليس لي من الهداية شيء وكنت الشيطان غاويا وليس له من الغواية شيء Allah ban gizi ya haiko ni mai shiryarwa ne amma shiryarwa ba ya hauna misali abin shi ne kofa a bayan kofa yana da ki shi wannan mazo yana da ke da ki din kwadon baya ne kofa na da kike da shi kuma za a da sakata to idan ba abu da sakata nan da shi ba idan za ka sa shi ne ka zabu da ta kwana in kwanan ka zai shekara da shekaru a gure in kofar nan ba abu da kan cikin zama bare ku ba shi manzo zai buɗe wancan ne wa ma da rasu ilal bala shi abu da ka ce masa ya riga ya yi saboda haka shi ne a cikin rasu ya ke sa kun su hadiyar an aiko ne ne mai shiryarwa ne amma wa yadda ne bilal hidayar ce shiryar ba hannu na take ba hannu Allah take ko kun da shi da ba shi kuma da zai shi kuma har wani bashi da aiki kuma da mutane wani da rubu da gawa ya ci shi wannan fasarwa ba a lotsa yake ba Allah ba gidi ne ya ga dama kuma da kuka da wannan cewa in Allah ba gidi ya ga dama sai abin ya faru amma dai a ba kowane abu sai da sauri to kamar haka ne cewa su mumine Allah ba gidi ne ya shirya da su imam Musa yana cewa rabbi inna guda guda wa ayatu wa nuru ta fi ya wa shawo ai shi ne wani nan haske ne daga wajen ka Allah kana shi ne da wanda kaga dama ne a wani guri yana cewa wai da dole su hukulu ala ilmin ba ma za ka kulu su sahabu wani nan Allah ban gidi ya riga ya fatar da hankulan mutane alhalin ma ga sani ba za a zawo ala ilmi ko ai ba wai ba sani ba ne sani da ban kuma da dawo ai mafi yawa ma masu sani ne ci bata akwai akwai shi da lalu akwai akwai gawa shi malamin suka ce don ko da lalu bata ne ga wanda bai sani ba amma shi gaba bata ne ga wanda ya sani ba zalla sahibu kun ba ba ga ko shi sa su sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya musu shi kowanne daga ciki baya gaba da shi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan zane ne ai ba ga da ba sani kuma da ba ga shi dai akwai zane kuma sun zo suna a saura suna karantawa suna ba mutane hujja da shi amma kuma ba sa aiki da shi saboda haka in ka yi ne sani baka aiki da shi ba da ma mutu kwatance ne shi mazan baya ba a ganin sa a fuskar mutum ko a jikin rigar mutum ko a jikin rakwata a cikin aiki da ke ganin sa Allah ta wata ala da inna anzalna tawrata hakika mun san da tawra fiha hudan a cikin tawra na akwai shiryarwa min zalalin da daga bata wa nurun a cikin tawra na akwai haske yaqub ya nabi wala lafina aslam cewa annaba da suka ce in qalu lillahi wa tasbihu ka kai zuwa ga Allah ko kuma ga wani zuwa ga Allah su yi gunci da shi irin kina hadu wanda suka ce yahudawa ne wa rabbani da suka ce rabbani shine malami Allah ba ko malami daga cikin su wani haɓaru kuma al'umma haɓu min musuwa akwai mamanci da ɗan buga ha da ulama ko imalai suna mamata wannan sunan su buga ha wannan sunan su ulama to duk da kuma ce wanda ya samu ulama a cikin da ke samu buga ha ne a wani da abin mata ake rafani wani domin su wannan malamai malamai tarbiyya ne su suna yanki ne da alhamdulillah rabbil alamin cewa kula uzu da rabbil na idan an zo ana neman malamin tarbiyya farko abin da ya fara yi ana son rabu ne ya aiki alhamdulillah ya rabbil alamin in an wuce nan za a dawo walikin nan idan ana idan ana yin wannan tasbiya sai da kullum masu ci ga ta masa cewa na farko ana son Allah ubangiji ne ya masa tarbiya to amma kamar yadda alqur'ani ke cewa ta rabbal lahi lati fakarata alaiha Allah tabaraka wa ta'ala da ya gane mutumi ya nuna ga yadda zai zo ya zauna cewa ga yadda Allah ubangiji ya shirya shi كل مولود يولد على الهجرة إلا أنا أبويه إلا أنا أبويه أي أبيلاني أي نصراني أي مسلاني شيء كان على مكيد يا أبو شيء كان بدر الله بدر الله إلا أصلا كان بدر الله الذي بدر الله عليه يا كمان كأدين المسلمين هو المسلم أيها يزون يكم أدين المسلمين to idan ya zo kullum wani yulo da alƙidar da ya zo sai ya samu abuwai ba a cikin mamakin nasa akwai in bai wuce ne ya mafi daji ima da tsari ne da tsirani ima kuma dutse ne da tsirani to idan suka zo suna masa tarbiyya ne abu da za su fara masa za su masa irin nasu za su masa irin nasu tarbiyya idan ya wuce ita suke za a dawo a kawo tarbiyyar malikin nan yanzu kan fa tarbiyya sai hukuma ko sai gwamnati tarbiyyar kan fa bayan yawa yaro kullum malamin tarbiyya suna gaya mana cewa akwai tarbiyya ba wai kawai ka dinga ba shi abincin sallah kana ba shi tura ba shi ne kawai tarbiyya ba abubuwan da ake bukata ka koya masa daga ciki in yana shekaru bakwai din nan malamai suka ce yana kama ne da halaye irin na biri bakwai na farkon nan gaba kida halayen biri shi ne abin da yaro zai dinga ɗaukar gari da ƙasa ya hada ya ɗauki ruwa ya hada da mai abin da ba hadawa shi zai hada shi bai sani ba shi ya ɗauka su ne wannan yana cikin shekaru ne na bakwai na yaro wanda yana da halaye irin na idan ba mai yaro da fita wannan halayen ba a shekarun da bakwai da biyu zai zo ya tafi halayen ya gagare kadan daga cikin halayen gare shi ne shi ma yawo shi ne yawo kawai ko ina ko ina yana ma su yawo ne ba ruwa ba ya gajiya shi gare a cikin yawo zai je kudu zai je arewa zai je gabar zai je yamma zai je ta karake zai je ta ma ba karake shi ba shi sarkin yawo sannan daga cikin halayensa akwai kin baki daga bakon yanzu yusuf da ta kama shi da haushi zai dawo shi zai dawo shi har sai mai gidan ya zafi da shi to duk da kasancewa ga halayen biri na farko guda bakwai yanzu zai dauki na kare guda bakwai zai dauki na kare na shekaru na bakwai na biyu zai dauki shekara goma sha uku ga bakwai farko ga bakwai na biyu idan baka bi da halayen biri ba ya zo ya fi da kare ga halayen biri ga halayen kare yana shekara sha uku halayen na bakwai na kuma da zai dauka zai dauki halayen da ya dace daga cikin halayen da ke shi ne ya nuna ya kowa ɗan da shi kowa za ka je ya sa'a yin kusan kan shi yana ga in ba wani sama ba ne aka yi zai zai dace wai ana cewa yara suna ta wai yanzu kan rigar da yake sa wasu na rigar ba na wani ko yanzu kan yana ga baban ba ya ce da cewa ba yanzu kan ba da kada ya ji shi wannan duk halaye ne irin halaye na dace in an juma dan abin da zai fara yi ba su da kyau zai yi abin da ba ta tsammani zai tafi ziyara zai wasu abubuwa ne duk da ba a son su halaye cikin halayen da ake ciki to idan ya kasance ga bakwai na farko na biri ba fi da wannan halaye ba ga halaye na kare na biyu bakwai na biyu ya samu sha uku ga halaye na dami da zai dauka bakwai na uku ashirin da daya to shi ke yanzu kam ya fi karfin ka abin da za a yi shi ne malikin nan sai hukuma ya wuce ya wuce ya kula hutu da rabin nan yanzu ka ya wuce ta kace kai kan an samu wani baban da kan su da kiya da kai yau da kuwa dirgin da ka gida ga shi kan ya kuke shi mun samu jiya kun gani jiya baba yaro yaro ya riga ya kalli da saboda ya samu tarbiyya sai ya yi hukun nan ba hukun hukun nan ba sai sai zuka da yau ba sai ku yadda kuka dawo da shi domin yanzu zai zo ilahin nan ko ne a anguwa ya zo kuma ya yi abin da za su yi da shi in ba haka kuma sai da abin shi na gari gaba ki da sai da wata shi da hukun wannan ana mana magana ne cewa lalle wikilta ce muna tarbiyyantar da yara warrabaniyuna su ne mutane masu tarbiyyantar da mutane shi za ma mai tsara yake cewa illa ka horar da yaron ka to kai kokari tun zuciya ta su da ko wani kai ka ka koya masa karatu alqur'ani ka koya masa maganar Allah tabaraka wa ta'ala idan karatu alqur'ani ya riga da zuciya yaro tun yana nan karami shekaru da bakwai na farko in Allah ya ga wannan yake shi wannan zuciya ga wannan yake shi duba za su ga zuciya nan sai kana cewa ne ba da zuwa shi ba da zuwa a cikin zuciyar da ku yau kuma wani hadisi ne Allah ya cewa Allah ubangiji yana duba al'ummarsa ko lokaci ya dubi mutane sai halakar da su gaba gida idan ya dubi irin yaran da suke karatun alƙur'ani a irin makarantun nan da ake da su na karatun alƙur'ani Allah ban gidi sai hada bishe ta sai fara saboda tausayin yara saboda tausayin al'umma to irin wannan ana magana abin da shafi tarbiyya ke da warrabani ne ne mutane ne masu tarbiyya suna kula ba ku min al'abaru kuma kuka hawo ke nan idan karatu idan karatu tarbiyya ya iya za koya ya koya sai da shi da ba da su ga masu karatu والربانيون تعليمهم التربية والآبار نفس الاستمالكين في قوة مصحدين حديث من الله صلى الله عليه وسلم ويريد الله به كيرا وجوه في الدين حديث شريف ولا لا من يدي يرمش على غير يبيع في سد شيء الدين بما تنجز من كتاب الله ولا لا من يدي يسعى سكتيا يلي لكتاب الناس وكانوا عليه شهداء أنفسهم نفس السنة شهيدا سوى الله من قتيانه فلا تخشوا الناس kada da tsoron mutane a cikin bayyana wannan abu a rasu lafisar bari da tsoron kowa wannan shi na wata babin da suke zuwa a yake damu da nabi wal muran da yi umarni a rasu lafisar da shi yake magana amma kuma da rubar ake rubu san wannan abu mu ne zai amfana ko mu ne za a gaya wa amma a rasu lafisar da yake ga kowa da kuma kai mu magana da Allah kai ne ba ba za ta shi wunata kai da tsoron mutane a cikin bayyana wannan abin da yake hannunka wani tsirin tsoron mutukar su tsoron mutane ko yahudawa a cikin bayyana cikin wani sallah da sallama da ayan na tarajin da wani wannan waka a su malamin yahudawa kake magana da su waka mu a yau shugaba sun kasance suna shaida cewa wannan abun gaskiya ne kada ku tsoron mutane ya ku yahudawa ayyuka da yahudu fi tsari ma inda ku a cikin abin bayyana abin da yake hannun ku min nati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga sifar da sallallahu alaihi wasallam da kuma ayan na tarajin da wani wannan واخشوني وتدعونون لي الا تشكي ما يسموني ولا تنظروا بآياتنا ولا دليلا kada ku sai da ayoyi na ba ku canza su da ɗan wani kuɗi kaɗan da duniya kuɗa ku gaba daga duniya wasu kuɗi ka tsafta domin ku koyi wannan mazan ya kuma ma hanzar Allah duk mutumin da bai hukuncin da Allah ko da Allah gidi ya saukar masa ba wala ya kuma gafi kuna wayannan mutane su ne su kasance sun kafu da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan aya tana gaya mana cewa littafin al-samra yana da bambanci da littafin al-qur'ani Allah bangiji ya ce abinda suka kiyaye ba da abin da ba su kiyaye ba ke abinda suka kiyaye suka kiyaye da shi za su yake bambanci da littafin al-qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu yadda ba da yesu wal jinnu ala yamin kitabul qur'an ayatu bi mithli wa law kana ba'dhu li ba'dhin zayyira ya rasulullahi ka gaya musu cewa da dai a ce mutane za su taru alayyansu walbinu da aljanu alayyan su yi ya da ƙwa'ani da su zo da wani abu wanda yake kama da yawan alƙwa'ani la ya su da bibili wa lauka da ba su da libani da yi da ba za su zo da wani abin da yake kama da wani alƙwa'ani ba ko da sashi suna kuma wa sashi su ne ko a wani hana yana cewa ina na wani zallar zikira wa ina da wani amincu mu ne kuma zama da wannan littafi kuma sannan kuma mu ne za mu kiyaye shi saboda haka ne Allah mai gindi ke hada Al-Qur'ani ake karanta shi ake haddace shi ake rubuta shi idan ka zo kana son ka tsara wani hadisi da bai da Qur'ani arun nan zuwa wannan kai ka tsara shi idan kana son ka rage wani hadisi wanda yana da Qur'ani arun nan zuwa wannan kai ka tsara shi Yahudawa ba su wannan kaida ba daga tsara su a zazzonsu sai suka ba Qur'ani suka kawo mana kaza mu amfani da shi akwai wani zamani da wasu Yahudawa suka ce da ma kirista ta Qur'ani suka buga Qur'ani da yawa suka bi da guda ɗaya kawai ayatan da suke cewa wa yadda gare islami dinan fa zai gwale min fitar da cikin kafirin bai suka bi da islamin nan wa wani yadda gare islami dinan suka bi da gairan wa yadda gare islami gairan nan kaje suka ta wa duk wanda ya rike addinin musulunci yanzu ke sun bi da gairan ko shi gairan arabi ne arabi ne islami duk mutumin da ya riki wani littafi wanda ba duk mutumin da ya rike addini da ba addinin musulunci ba Allah ba zai karba ba yanzu suka bi da gairan yusuf ko alƙur'ani da yawa an fara kawo ana kuri ana ruwa ƙarfi littafi ne wanda yake da ramba ka zara jani ka za ka buga a kamfani ka za a yi da sirinsa abin da ya wasu mamar ta kace ne maru a cikin safai lahani akwai ayar da Allah ban gizi ya ce wa yankin gaya da zafi ne da su fi da gaya su fi da shi an zuwa sani ba a kan sun gani su sun yi ne domin in haka ne da sallah rawa ba su karantawa za a sa mutane ko kwanto cewa wai duk mutumin da ya yi kaji musulunci Allah bai karba ba suna da sun su babu wanda suka gana da alkur'ani su hada da suka iya aka dinga cewa da alkur'ani na iya zo wurin ku ku koda shi in bai zo wurin ku bakar ku sai shi ga lamban kamfanin su ga lamban su ga lamban komi da komi su to irin wannan sun yi su da yawa wani lokaci ko su yi su tsara wani abu wani lokaci ko su yi su rage wani abu ana ba su wannan ya riga ya ce ina na zo nan da lafiya hakika mu ne kun zama da wannan alkur'ani wa ina na kula hafizun sannan ko mu ne za mu kiyaye wannan alkur'ani to da kiyaye wa ba da gode mutane ba da gode Allah ya tabbata fada haka nan wani yazo yana karanta ayat yana cewa wai inna alqur'ani yace inna nahnu ya inna inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna alqur'an kada mu tsabara ayyara da dhikra inna nahnu nazzalna alqur'an wa inna lahu lahafizun kada mu tsabara alqur'an kada inna nahnu nazzalna dhikra duk da cewa dhikra dai sura ne da alqur'ani suna Qur'ani suna nan da yawa kuma da muke karantawa kullum wa'anda domin kasarar asma'i sharafin musamman yana daga cikin yawan sunaye ɗaukakar sunan abu da aka ambata ne Qur'ani yana da sunaye da yawa kamar sunaye hamsin da wani abu idan su malamai irin su azziru irin su turkan irin su Qur'an da makamantan su za a samu irin waɗannan da yawa to amma sunayen da suka fi shahara shi ne sunayen ƙura'an da ƙura'an domin dukkan abin da mutum yake yi akwai abin da malamai ma'aima suke cewa hadarar tulfarki wa lidari hadarar tuljalani wa lidamani abin da za ka yi za ka zai ka dinka dawa ne wuri biyu za ka dinka dawa saboda haka sai sunayen da suka fi shahara da suka zama suna ne na ƙur'an da suna ne na ƙur'an saboda haka wannan aya tana gaya mana cewa Allah Ubangiji ya ba wa Yahudawa mutane a daidai musa a saura ne su kiyaye domin su bi zumi gida mai lalai ga abinda su suka iya suka kiyaye in sun iya kuma da wani abu to shi ke nan su za su kiyaye kayan su idan ba su iya kuma da taimako kuma shi ke nan yayin da suka tsaya yau ya tsaya ba ga wasu al'ani ba shi al'ani al'ani Allah ba gizi ya hannu wajen shi ne zai kiyaye shi kamar da kuka karanta wannan aya na
وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين ولنفضلا بولدن باللب والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
وقدرنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولف باللف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوع حساب ومن استجر به فهو كفارة الله ولن يقوم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون kamar yadda muka faɗi da su cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin Qur'ani cewa yahudawa an ba su littafi na da yake wata taura mutane annabi musa to tun da annabi musa har har yahudawa da baki suka tsare babu wani littafi da za su yi aiki da shi sai littafin a taura wannan shine littafi da yake da hukunce hukuncen su a ciki kamar haka ne kuma tun bayan zuwa hadin sallallahu alaihi wasallam ana tashi yin tuya ga baki daya idan an yi sallallahu alaihi wasallam alaiha ba za a yi aiki da wani littafi ba sai alqur'ani to abin da muke nema a cikin alqur'ani mu za mu same shi wannan ne ma yasa hadin sallallahu alaihi wasallam yake cewa kula ba kuma ce ka addiyai bani isra'ila ai malamin zamani na suna daidai ne da azaban bani isra'ila domin an azaban bani isra'ila sun yi amfani ko sun yi aiki ne da littafin aljaura in za ka nemi hukunci a cikin za ka ɗauka ka yi to suna kan suna na suna mun kwana zama da alƙur'ani mun kuma da shi zamu yi saboda kuma malamai da suke amfani da alƙur'ani suke shari'a da shi suke karanta hukunce hukunce da shi daidai suke da su daidai suke alaba wani tsari da ke a wannan ke sannan magana ta biyu wannan yana cikin abin da kuka faɗi shekaran zai cewa cikin shari'ar musulunci ba ya ga wani ya cutar da wani ba idan wani ya kashe wani kawai abin da aka ce za a yi idan wani ya fitar wani ido ga abin da aka ce za a basa ba shi musulunci bai da kawai wani ya wani abu domin ya cutar da ɗaya ba Allah ta ba ta ta ce wa kasar na ai mun farlanta a kansu cewa a cikin asawa annan nafsa nafsi duk mutumin da ya kashe rai sai ma za a kashe sa wal aini bil aini duk mutumin da ya fidda ido shi ma za a fitar masa da ido wal anfa bil anfi duk mutum ya fitar wani hanci shi ma za a fitar masa hanci wal kunna bil kunni don wani yanke wani kunne shi ma za a yanke masa kunne wal sinna bil sinni idan wani fitar wani hakori ko duk ke masa hakori shi ma za a fitar masa a yau take ra ana cewa za ka samu ana cewa ainu da haku da luzunu da sinu za ka samu an karanta cikin hajji birarki a cikin wuraren guda hudu nan an karanta da haka shi ma sun dare wanzuna ta sa idan an san yadda idan an samu rauni ko abin da ya kirasi shi ne a kwatanta a gado ya za a yi idan an fi zara mutum a ya za a yi idan an fi zara mutum gaba ya za a yi an fi zara mutum maza kuɗa ya za a yi da makancin wanda shi kuma sai a zo malamin su zauna su ce to idan abin ka za ne ya faru sai ka abin ya faru sai a kare ba da hukunci ma na akwai damar ne mutum ya yi abin da ake cewa istihadi kenan wani ta da fasa ba falahu ajrani wani kana fa aka falahu ajrun wahidun dinna shi nan hukunci hukuma ne za ta kawo ta ce to muna ga an fito da mutum hannu kuma ga abin da ya kamata a biya na biya misali in an fito da mutum abu kaza ga abin da ya kamata a yi ko kuma mukarrabu fi shari'a wannan yana tabbata a cikin shari'a kuma ta saka ne duk mutumin da ya ce ya ya ya ya saka da wannan abun daga karan kansa ya ya ya ko ka fara tulla shi kenan wannan ya yi san wannan wannan ya kuma ba zan lawo duk mutumin da ya kuce da wanda Allah ya gidi ya sanar ba yake sace ga gari a cikin wannan kisati da wani ka wala ka hu zalimu wannan mutane su ne wanda za ce musu azzalimai na
وأقصينا على آتيهم في سبب مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
نعم الله سبحانه وتعالى يتولى الجواب وكفينا على آتيه في سن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريث وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوريث وهدى وموعظة للمتقين الله سبحانه وتعالى يتولى الجواب وكفينا أي أتبعنا على آتيه يمك في بيانا النبيين على بابا أكل قرى قصر سورة هدى وسورة تفكيرا وتمك بعد كلامه muka kawo isar ne maryama yana daga cikin wasu kawo bayan ya kula ba su tafi musaddi kan shi ba bayan ya da ya zo sai na gaskata abin da ya zo gaba gare shi duk mutumin da ya zo in je daga wajen Allah ya zo to bare kare su littafi kada ya ce littafi kada kare ya yaki to bare kare sa ba mina taurati daga abin da yake cikin aljawa shi ma ma ati na wani kila shi ma yau ka ba shi kila fi hudan a cikin aljawa akwai shiriya ko shi ne ruwa daga fata wa nurun akwai haske wa musaddiqun kana kuma wa musaddiqan wanda kuma yana gaskata duk abin da ya zo ya zo gaba gare shi ma bai ne dai abin da ya zo ya samu gaba gare shi ne ka saura duk kuce kucen nan bai gare ta su bari ma ji ne na akari daga abin da ya samu daga cikin sarar kuce wa hudan kuma shi ma shiriya ne wa mu'izatan sannan kuma wa'azi ne da mutakina ga masu tsoron Allah ma'ana da mutakina Allah shi da wanda suke jin tsoron Allah to wannan aya tana magana ne akan cewa duk annabi da ya zo goma ko baya tare ta abin da wanda ya gabace shi ya zo da shi mun faɗa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da littattafai kamar guda ɗari da guda hudu ya ba wa annabi shi su wanda muka ce ana masa ikiya da ibatullah an ba shi littattafai kamar guda hamsin an ba wa annabi Idris littattafai guda talatin an ba wa annabi Ibrahim din so Ibrahim guda goma shi annabi Musa ma an ba shi su Musa guda goma kafin a ba shi a taura to yanzu Allah ubangiji ya kara kawo da zai guda hudu a taura ya ba wa annabi Musa da gura ba a annabi Dawud injila ba wa annabi Isa alaihi wasalam ya ba da tsarin da Al-Qur'ani to duk wanda ya zo ya zo da littafin bai da littafi na ne gaskiya ba wanda ya zo gaba gare ni ba na gaskiya ba kullum ya zo zai dinga cewa zai wanda ya zo gaba gare ni shi ma kan gaskiya yake ba kai na ala sai ne cikin sani Maryam musa cikin ba bai ne dai ina taure ba a ina shi ma annabi Musa wasu malamai suka ce kafin a bani annabi Isa da a bani injila ya yi rubuce da jawa to Allah ba kije bani injila shikenan sai kasance shi ma yana gaskata abin da yake cikin jawa ne daga hukunce hukunce ko ayatu da ne ko wasu abubuwa masu wata ne duk shi ma yana hukunce da su domin shi ma a cikin abin da yake cikin jawa na shari'a ne ba kuma yanzu sun kuma ko a ne da mutafila Allah ga wanda suka tsoro Allah Na, to wannan kisa da muka karanta kullum muna faɗi cewa Qur'ani yana maimaita kaci so shi ne ya maimaita karanci karanci. Za ka samu ko dai mu karanta abin da muka ce muna yabon Allah assalamu ala Allah. Ko dai mu karanta abin da muke ce masa tawhidi a gare ta Allah. Ko mu karanta abin da muke ce masa abu ma'adu ne ma'adu Allah wanda zai na amon a kasu tariya. Ko mu wani abu abin da muke ce masa tawhidi ne wani ke yi Ko mu ce wani abu abin da muka karanta shari'a ne abinda shi ne ake zuwa ta iyaka na abu shirihohi da wuce karanta wannan wa iyaka na su ko mun karanta wani abu hakika ne mana asalin abin da ake nema na sanin Allah ko mun karanta idan da aka rubuta tsima wani abu mai addu'a ko wani lokaci mu karanta ya san da dina kan tare mu isar wasu da su ga wata mu idan ka zo nan kenan ko kuma kai da mazubi a rai mu lokaci mu yi mawazi zan kwata tsira shi ne abin da za mu ci gaba da samun wannan sa'ayi ba za mu samu wani ilimi wanda ya wuce ilimo ma guda tara nan ba. Haka zai zama kuce kuce ne, ko dai abu ya kasance amru ne, ko ya kasance na'aru ne, ko ya kasance halalu ne, ko ya kasance haramu ne, ko ya kasance hudud, ko ya kasance wadu, ko ya kasance wahidu, ko ya kasance tafshir, ko ya kasance tanzir. Wannan abin da za mu tsaya ta kira kan ƙarin tun daga tun daga bin bakai da ila na tsira. Tun daga bakai har na tsira da kira kai. Wala yana muhimmanci sojin da ne domin mu ji ma'azantu kullum ka gane Allah baki da babu lada wanda mu da kusuri Allah baki da ya zuba ba ku ta mana goma ta farko ta wuce kamar maka fada da mun shiga goma ta biyu wanda Allah baki da yake bayan ta gafara Allah baki da ya sa mana cikin da za mu samu gafara Allah baki da ya sa mun samu rahmar da goma ta farko Allah sunna ya ce awwal rahmatu wa wasatu maghfiratu wa maghfiratu akhiru min Allah Allah baki da ya sa mana da za mu samu gafara Allah baki da ya Thank you.
أرجع لصلاة الفجر آمين
اللهم اجعلنا
آمين وارزقنا من الخيرات فيما عليك وقنا شر ما عليك واجعل حقي ولا تعليك آمين انه لا يجب من والدك ولا يجب من عليك ولا وعاشنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا آمين النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وخاتم الرسول خاتم الرسول خاتم الرسول ولا اله الا انت سبحانك ولا اله الا انت
آمين
آمين الحمد لله
Thank you.